فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد يوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته yau muna sha biyar ga watan hudu hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da daya ga watan sha biyu a girgonin kalanda dubu biyu da ashirin wannan shine kasa ɗinmu na talatin daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz في فقه السنة والكتاب العزيز ندكتور العلامة عبد العزيم البدوي الله يرحمه إذن جماعة المسلمين بس من تابا منا أتكين أحكام الحيض والنفاس wato hukunce hukuncen jinin al'ada da kuma jinin ainihin wato biki kuma za mu tashi ne akan ma ya harumu bil haidi wan nifas ko abin da ke haramtuwa idan mace tana jinin al'ada ko kuma tana jinin ainihin wato biki mun yi bayani akan ma'anan alhaidu mun faɗi cewa shine jini wanda yake ainihin wato sananne wanda yake fita wa mata a kowanne wata kuma muka ce shari'a bata yanke cewa ga kwanakin da yake zuba ba yana da alaka da al'adar yanayin zamantakewar mata da kuma yanayin environment nasu wato irin jin daɗi ko kuma akasinsa da suke tattare da shi mun yi bayani akan shi kuma jinin biki cewa yana fita ne a lokacin da mace ta haihu kuma mun yi bayani kan cewa shi shari'a ta ɗeba masa kwana arba'in amma muka ce ba lallai ba ne mace sai ta cika wannan kwana arba'in ɗin kafin wannan jini ya tsaya zai iya tsayawa ma a ranar da ta haihu ta haihu da safe kafin yamma jinin ya ainihin wato tsaya mun yi bayani akan wannan to sannan a muka ce duk lokacin da mace ta ga tsarkinta ma'ana jininta ya tsaya to kawai ta yi wanka sai ta ainihin wato tsarkaka daga wannan jini ko na al'ada ko kuma na ainihin wato biki to za mu tashi ma ya harmu bil mahidi wan nifas ko bil haidi wan nifas wato abin da ke haramtuwa ga mace idan tana jinin al'ada ko kuma tana jikin jinin biki malam yace ya harmu alal haidi wan nifas wan nufasa'i wato yana haramtuwa akan mace mai jinin al'ada da kuma mata masu jinin biki ma ya harmu alal muhdithi duk abin da mai hadafi ya haramta a kayin shi mai hadafi ma'ana wanda yake yi bayan gari ko fitsari ko yake da janaba a haramun ne a kansa ya je ya yi sallah ba tare da ya yi tsarki ya yi alwala ba to haka ita ma mai jinin al'ada ko jinin bi'i haka yana haramtuwa a kanta shi ne ma ya harmu alal muhudif wa yazidu alaihi fi tahrim to amma ana samun ƙarin haramci da bai shafi mai hadafi ba amma ya shafi mai jinin al'ada da mai jinin biki daga cikin abubuwan da yake ƙaruwa na haramci awwalan na farko a saumu azumi yana haramtuwa akan mai jinin al'ada ko kuma mai jinin biki amma baya haramtuwa akan mai janaba ko wani a makamancin haka bi ma'ana idan mutum ya bayi gari yana da janaba ko janaba ta same shi yana cikin halin azumi matukar janaban nan ba ta zuwa ya sadu da matar shi bace da rana to wannan azumi nasa bai ɓaci ba musamman idan mafarki ne ko kuma haka kawai ya ga jikinsa wani abu ya fita a jikinsa to amma ita mai jinin al'ada wannan azumin ba zai halatta a gare ta ba haka wannan ainihin wato a mai jinin bige din to shine yake cewa as-sawm wa taqdihi idha tahurat amma idan ta samu tsarkaka to za ta biya wannan azumi ita mai jinin al'ada ko kuma mai jinin biki za ta biya wannan azumi bayan ta samu tsarki dalilin mu akan haka an mu'adha ta qalat sa'altu aishata fa qultu ma balul ha'iri taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah قالت كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة معازة تكي تيوا dama akwai sunaye waɗanda suke kamar na maza ne amma suna iya zama na mata wasu sunayen kuma za ka ji su sunayen maza ne amma suna da kamar ainihin wato alamar mata akwai kuma sunayen da an yi tarayya tsakanin maza da kuma ainihin wato mata idan mace namiji ne sai a ce mu'azu amma in mace ne sai a ce mu'azata an gane ku wannan suna tarayya a ciki kamar maimun maimun suna ne na namiji an maimun amma ana iya samun mace mai wannan sunan sai a ƙara mata ta'un sai ta zama maimunatu ko maimunata ina fata an fahimta akwai kuma sunan da za ka yi yana da ta'un ta matantaka amma kuma ba sunan mace ba ne kamar ɗalhatu kaga ga ta'un nan da yake nuna alamar sunan mace ne amma kuma ba sunan mai ba ba sunan mace ba ne sunan namiji ne ina fata an fahimta to wannan shine to ana samun irin wannan da yawa هنا كتوى عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها ناتم بيننا عائشة الله يقارى ونن عائشة يردى فقلت نتي ما بال الحائض مي يسام مي جنن الآدى نيكا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة تنا بيان أزمي أما باتا بيان مي باتا بيان صلى قالت سيتتي كان يصيبنا ذلك مع رسول الله sallallahu alaihi wasallama mu mata ya kasance haka takan kasance da mu a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa nu'maru bi qada'i sawm wa la nu'maru bi qada'i salah sai a umarce mu biya azumi idan mun tsarkaka amma ba a umartar mu da biyan menene a da biyan ainihin wato sallah wannan hadisi imamul bukhari a ainihin wato ya fitar da shi haka kuma wannan lafazi nasa ne haka imam turmidi ya fitar da shi al-imam ibnu majah Allah madaukakin sarki ya musu rahama baki daya shi ma ya ainihin wato fitar da wannan hadisi don haka dai wannan hadisi kai tsaye sai ya nuna mana mai jinin al'ada wato ba ta yin azumi a lokacin da take jinin al'ada amma bayan da jinin al'ada ya ɗauke mata to za ta zo ta biya ainihin wato wannan ainihin wato azumi din don haka ita wannan mu'azata ta tambayi na na aisha na na aisha ta ainihin wato ba ta amsa akan wannan to a cikin wannan hadisi za mu ka lura a za mu ga cewa na na aisha ta ce kana yusibu na zalika ma'a rasulillah wato haka takan same mu tare da manzan Allah ma'ana tana nufin a zamanin manzan Allah to idan haka ta same mu sai annabi ya umarce mu da mu dakatar da azumi mu ci gaba da cin abinci bayan wannan jini ya ɗauke sai annabi ya umarce mu cewa mu rama ainihin wato me mu rama ainihin wato azumi din amma ta ce ba a umartar mu da mu rama sallah to kaga kenan wannan sai nuna wato me jinin al'ada ba ta rama sallah idan sallah ta wuce ta a cikin halin kwanakin da ta yi a wannan ba za ta rama ba kuma wannan dalilin ya sa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake faɗa cikin hadisi ingantacce yake cewa mara aitu minna qisati aqlin wa dinin ban taɓa ganin wato masu naƙasin hankali da naƙasin addini ba amma sukan yi wasa da hankalin mai hankali irin mata sai wata mata ta miƙe ta ce ya rasulallah ma nuqsanu aqlina wa ma nuqsanu dinina me ya rage mana hankali me kuma ya rage mana addini sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace alaysatil mar'atu idha hadat lam tusalli wa lam tasum fadhalika nuqsanu diniha ya ce shin kan ba mace ba ne idan jinin al'ada ya zo mata ba ta sallah kuma ba ta azumi suka ce e sai ce to wannan shi ne ya sa ta samu naƙasu a addininta sannan sai sake cewa alaisatul alaisat shahadatul mar'ati ko shahadatul rajuli ta'dilu an shahadatul mar'atai fadhalika nuqsanu aqliha aw kama qala rasul shin ba mace bane a shaidar ta guda daya ba ta iya zama karɓaɓɓiya a musulunci sai an samu kwatankwaciyarta kamar yadda Allah ke faɗa cikin suratul baqala baqara an tudilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra saboda kar ɗaya ta manta ɗayar heta ta da ɗayar don haka dole sai an zo da su su biyu sannan su zama shaida a madadin idan ana neman shaidu guda biyu sai aka samu namiji ɗaya ba a samu na wani namijin ba to mace ɗaya ba za ta mai gurbin ɗaya namijin ba sai an zo da ƙwaya biyu sun zama uku suka ce haka ne sai ce wa zalika nuqsanu aqliha wannan shi yake nuna a mace tana da nakasun meye nakasun hankali da tunani da wannan ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa lam yuflih Allah qauman wallau amrahum imra'a Allah ba zai taba rabautar da mutanen da suka fawwala al'amarinsu da kuma jagorancin lamarinsu a hannun wa ba a hannun mace ba saboda a ƙa'ida mai cikakken hankali da cikakken addini shi ya kamata ya jagoranci mutane haka ne to in ka ɗauki jagoranci ka bawa mace to ka bawa mai naƙasun hankali da kuma naƙasun addini a musulunci don haka sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a rabauta a cikin wannan jagorancin ba wannan ta sa za ka ga duk gidan da ya zamanto mai gida ya bar ragamar gidan a hannun mata in an zo magana da shi a ce ya ce ku shiga ku same su suna ciki kaga wannan ya zama dalo gaji jama'a ko ba haka ba to duk gidan da ya zama haka to ka je ka bincika ba za ka taɓa samun wato yanayi na zamancewar gidan akan tsari yadda ya kamata ba saboda an saba wa gudanarwa irin ta sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a takaice dai wannan hadithi yana nuna mana kan cewa wato mace za ta biya azumi bayan kwanakinta sun ƙare ta gama jinin al'ada amma ba za ta biya ainihin wato sallah ba to rashin biyan wannan sallah din to shi ma wani naƙasu ne da ta samu a cikin al'amarin addininta sannan suka sake cewa shi kansa azumin da za ta biya fa to wato ko ta biya shi ba za ta samu cikakke kuma kammalallen lada irin yadda wanda ya yi azuminsa a cikin ramadan ba ina fata kun fahimta irin cikakke kuma kammalallen lada da wanda shi ya yi nasa a cikin ramadan din to ita ko ta biya ba za ta samu wannan ba lalle za ta samu ladan ta yi azumi amma cikakken lada na ramadana yadda kowa ke samu ita ba za ta samu wannan ba to kaga nan mata sake samu wata tawayar da wani nakasu na fata an fahimta haka, haka kuma duk mutumin da wataƙila larurin tafiya ko na rashin lafiya ya sa ya sha azumi tare cewa shari'a ta ba dama amma malamai suna cewa wato samun cikakken ladan cif cif yadda ya kamata ba zai same shi ba saboda bai yi shi a cikin asalin watan na ainihin wato ramadana ɗin ba biyaye a wasu kwanaki ainihin wato daban aka tambaye su mai dalili suka ce saboda allah maɗaukakin sarki ya ce wato wa an ta sumu khairun lakum in kuntum ta'alam wato ku yi azumi a cikin ramadan ɗin shine ya fi muku alheri idan da kun kasance ainihin wato kun sani ala ayi halin wannan maganganu ne na malamai amma dai lallai ba zai yiwu mace ta kama kafar namiji a cikin cikar hankali da nutsuwa da kuma cikar addini ba saboda Allah maɗaukakin sarki ya riga ya bambanta ainihin wato tsakaninsu Allah ya shiryar da mu abu na biyu da yake haramtuwa dangane da mace idan tana jinin al'ada yake haramtuwa alwatu fil farj wato saduwa da ita ta ainihin wato gabanta ta farjinta da kaulihi ta'ala saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa yas'alunaka anil mahid aqul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahur fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirina Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul baqara aya ta 200 da 66 ko ko da 22 ko yake cewa wa yas'alunaka anil mahid suna tambayar ka dangane da al-mahid kalmar al-mahid a wasu malamai suka ce ai waƙatal haiba wato lokacin da mace take cikin jinin al'ada wasu kuma suka ce almahid ismul makan ne wato inda jinin al'adar ke fita na fata an fahimta shine almahid suna tambayar ka dangane da mu'amala da mace kaga kenan fassara zai iya ɗaukar abu guda biyu ko dai zamanto suna tambayar ka dangane da lokacin da mace take jinin al'ada halata kauniha ta haidu kwanakin da take jinin al'ada yaya mu'amalanta ta a wannan kwanakin sai Allah ya ce ƙul huwa azan ka ce musu kusantarta a wannan kwanakin kazanta ne cuta ne matsala ce ko kuma ya zama fassararsa wato wa yas'alunaka 'anil mahid suna tambayar ka dangane da gurbin da mace take jinin al'ada wato farjinta kenan ko gabanta idan yana fitar da jini na al'ada yaya hukuncin mu'amala da ita sai Allah ya ce kul huwa adan ka ce wannan mu'amalantar tata a lokacin da jini ke fita wato kazanta ne an gane magana da kyau ko inda zai ƙara fito maka da ma'anar hakan shine kalmar gaba sai Allah ya ce fa'tazilun nisaa fil mahidi ku nisanci mata fil mahid to shi ma zai iya daukar ma'anar guda biyu ko dai fil mahidi fi waqti haidatiha lokacin da take jinin al'ada ko kuma fi makani haidatiha a gurin da jinin al'ada take fita ku nisance su fa'tazilun nisaa fil mahid an gane magana da kyau ko a wala taqrabuhunna sai Allah ya ce kada ku kusance su hatta ya tahurna har sai sun tsarkaka har sai sun tsarkaka sai Allah ya ce fa'iza ta ɗaharna idan suka tsarkaka to a tuhur a nan da a tuhur na biyu wasu malamai suna cewa suna da bambancin ma'ana domin ƙa'ida ƙur'ani ba bagwari ba ne gwaranci ne ka riga da ka gabatar da magana kuma ka sake maimaita ta sai idan ya zama akwai wata hikima da ake bukata ko kuma ta tsa aka maimaita din kun gane me nake nufi don haka da Allah ya ce wala hunna hatta yatahurna sai suka ce to at-tuhuru anan ai inqita'u damul hayd wato kar ku kusance su sai jinin al'adarsu ya yi ne ya ɗauke to a ƙarƙashin wannan fatawar da wannan tafsirin kenan idan jinin al'adar mace ya tsaya ya tsaya an tabbatar ya tsaya baya zuba to kana iya menene kenan kusantarta an gane magana da kyau ku to sai allah ya sake cewa fa'iza ta tsaharna to a ɗuhuru shi kuma a nan gurin ai algusul idan suka yi tsarki shine in suka yi wanka sai Allah ce fa'atu hunna min haythu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku shine ta farjinsu ba ta dubura ba harabun ne wannan to sai waɗannan malamai su kuma sai suka ce cewar da Allah ya yi idan suka tsarkaka ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku to sai nuna bai halatta kamar kenan ka kusanci mace ba ko da jininta na al'ada ya ɗauke sai bayan ta yi ne ta yi wanka wannan shine fatawarsu ala ayi halin ba zan so in tsawaita akan wannan maganar ba dalili shine kamar yadda na faɗa muku sati mai zuwa abin a satin da ya wuce manya-manyan malamanmu ma wannan matsalar ta wahalar da su balantana mu ɗan tare tsa saboda matsala ce wanda akwai maganganun malamai masu ɗumbin yawa a kanta kuma kowa idan ka zo kana karanta maganganun shi dangane da abin da ya tafi a kai sai ka ji cewa baka da yadda za ka yi ka musa shi ko kuma ka ce abin da ya faɗa ba haka yake ba Allah ya ji kan Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo kamar yadda na faɗa muku a hirar da BBC ta yi da shi mai suna kusan malamanku an tambaye shi daga cikin matsalolin addini wanne ne ya fi a wato shan wahala wajen bincike a kanta da kuma ƙoƙarin tabbatar da ita ya ce daga cikin matsalolin akwai wannan a ciki an gane maganar da kyau ko kuma har sun tambaye shi suka ce to kai a gurin ka wanne ne ka fi gamsuwa da shi yace shi ya fi gamsuwa da at-tuhur na biyu dinta ya fi karkata zuwa ga wannan an gane maganar da kyau ko ala ayi halin da Allah yace fa idza tatahharna idan suka tsarkaka fa atuhunna min haythu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku to dai kawai abin da ake so ka fita da shi a cikin wannan maganar shine baya halatta a sadu da mace tana cikin jinin al'ada inda aka yi sabani shine idan jinin al'adanta ya ɗauke kafin ta wanka ya halatta ka sadu da ita ko bai halatta ba wasu malamai suka ce ya halatta saboda wannan aya wala taqrabuhunna hatta yatahurna jama'a kun fahimci magana wasu kuma suka ce a'a bai halatta ba har sai ta yi wanka saboda cewa a fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah sun tafi akan wannan wannan fahimta ce ta malamai kuma kowa yana da fagen tattaunawa ya kuma ƙari kansa da 'yan uwansa da sauran ɗalibai ilimi akan matsalar amma ba matsala ce da za ta ainihin wato ta da jijiyar wuya ba illa iyaka abinda wasu malamai suka ce to yanzu in har kuma mutum ya iya ɗaukar fatawar farko ma'ana ya kusanci matarsa bayan jinin ya tsaya kafin ta yi wanka to idan suka kammala to yanzu wanka kala biyu ne yake kan wannan mata shine wanka na jinin al'ada da kuma wanka na me na na janaba to wannan shine abin da wasu malamai suka tafi a kayi sai Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina lalle Allah yana son a masu yawan tuba kuma Allah yana son masu tsarki wato wanda suke tsarkake zuciyarsu da jukkunansu domin tsarki kala biyu ne akwai taharatul qalb akwai kuma taharatul badan awil jism da Allah madaukakin sarki yake cewa manzon Allah wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur ai wa thiyabaka din nan wa qalbaka fatahhir shine fassara mafi inganci saboda kalmar thiyab a larabawa suna amfani da ita don su bayyana wato zuciya suke nufi ba wai mai ba ba wai tufafi ba kamar yadda imru'ul qais yake faɗa wa budurwar shi yana cewa a fatima mahalan ba'ada hadha tadalluli fa in kunti qad azba'at sirmi fa ajmili ya ce fasulli fiya wa in taku kad sa'adki minni khaliqatun ya ce fasulli bi min thiyabiki tansuli ya ce yanzu fatima wannan wani irin wulaƙanci ne budurwarsa ne ya je shi ya yi duk yadda zai ya samu kanta ya fasikanci da ita ta ki ina fata an fahimta to shine sai yake baituka yake cewa ta masa wulaƙanci ya ce a fatima mahalan ba a da hazar ta dalili ya ce yanzu fatima irin wulakanci da zaki min kenan dan duniya kake ji dan tasha imra'ul qais duk wata shegantaka an yi ta ya ce idan har kina ganin cewa ƙiyayyar da kike mun ta kai ƙiyayya ƙina da kike ta kai ƙi ƙyamar da kike mun ta kai ƙyama ya ce to fasulli fiyabi min siyabi ki tansuli ki cire tufafi na daga cikin tufafin to ba tufafi yake nufi wanda ka sani na riga da wando ba a'a yana nufin ta cire zuciyarsa ko ta cire ƙaunarta daga cikin ina zuciyarsa to shine a can da Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa thiyabaka fatahhir ay wa qalbaka fatahhir ka tsarkake zuciyarka na fata an fahimta ba ana nufin tufafi na sakawa ba sannan zai iya ɗaukar ma'ana ɗin ta haƙiƙi ba majazi ba domin idan an ce wa thiyabaka fatahhir wato ka tsarkake tufafinka kuma ana nufin menene eh ana nufin zuciya to anan ne wasu malamai suke cewa kaga kenan wato majazi ya shigo cikin alkur'ani kenan alkur'ani yakan yi aran wata kalma ya bayyana ta da wata ma'ana amma ba asalin ma'anar da ake ne ba ake nufi ba to kuma wannan kofar idan an buɗe ta nan kuma to kuma wata fitina za ta shigo ta akida yasa malamai suka yi ta akan irin waɗannan abubuwan suka taka birki cewa babu majazi a cikin menene a cikin alkur'ani kama an ka kalli wannan fassarar kusan za ka iya cewa majazin ne amma kuma gaskiyar magana ba haka ba ne jama'a kuna fahimtar magana to a takaice dai ba wannan muke tattaunawa ba muna magana ne akan wato tsarki guda biyu akwai tsarki na zuciya akwai tsarki na menene na tufafi tsarkin zuciya da Allah yake cewa inna Allah yuhibbu tawabin a ƙarshen wannan aya wa yuhibbul mutatahhirin yana nufin yana son bayinsa masu yawan tuba kuma masu yawan tsarki na zuciya sannan kuma da tsarki ma na jikin da tufafi duka yana ɗaukar wannan ma'anar amma dai an fi gabatar da na zuciyar domin shine aula wa a'ala sama da tsarkin menene sama da tsarkin tufafi an gane magana da kyau ko Allah maɗaukakin sarki ya ganar da mu ya kuma shiryar da mu ‘yan uwa da wannan ne nake so na ja hankalinmu kafin mu je gaba cewa daga cikin dalilan da ya sa muka sauƙe duk wasu wanda suke ƙudurce da aƙidar shi'a daga kan titi suka sauka sholda akwai irin wannan matsalolin su a aƙidarsu ana saduwa da mace koda tana jinin al'ada suka ce ba wani maganar cewa wani tana jinin al'ada za a kusance ta abin da za a nisanci ta ƙarya ne kuma wannan aƙida ce ta yahudu don haka imamul bukhari ya rawaito yahudu sun kasance idan mace tana jinin al'ada a cikinsu me suke mata sai su me sai su kore ta su ƙaurace mata moɗa wannan idan ta taɓa to rana ba za a amfani da ita a gidan ba haka yahudawa suke su kuma nasara saboda dandakalar jahilci ya kai musu iyaka su ba ma maganar ƙauracewa mace ba in mace tana jinin al'ada ma saduwa da ita suke ina fata an fahimta to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shari'arsa ta zo sai ya zama wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida annabi sai ya zama yana tsakiyar yahudu da ina bai bi yahudawa ba bai bi kuma wasuwa ba yauwa dama Allah ya masa tsawa a cikin suratul qalam yace wala tuti'il mukaththibina karka bi maƙaryata yahudu da nasara maƙaryata ne a cikin aqidarsu a cikin sulukinsu a cikin addininsu Allah ya ce waddu law tudhinu fayudhinuna sun so a ce kaɗan karkato kaɗan sassauto a cikin addininka su ma su sassauto sai ku haɗu a tsakiya Allah ya ce ban yarda ba na fata an fahimta wala tuti'il mukadhibin waddu la tudhinu fayudhin dan haka sai zamto annabi sai ya tsaya tsakiya shi bai bi yahudu ba bai bi nasara ba inda annabi ya tsaya shi ne in mace tana jinin al'ada ba za a mai ba ba za a sadu da ita ba sannan kuma ba za a ƙaurace mata irin yadda yahudu suke mai ba suke ƙaurace mata domin su yahudu saboda tsabar wulaƙanci ba ma maganar ta taba abu ba za a yi amfani da shi ba su gida ma akwai gidaje da suka gina a bayan gari na mata masu jinin al'ada ne kina fara jini ya ce to koma can ba wanda zai je inda kike hiran da kika gama da haka abincin ki haka za a je yadda ake rikon abin da bahaushe yake cewa rikar sakainar abun an gane magana da kyau haka za a rike a tafi da shi a je a kai mata ba wanda zai hulɗa da ita ba wanda zai mu'amala da ita in ta taba abu ba za a abin nan ba in abinci ne ta girka ba za a ci ba komai nata daban har sai ranar ta gama sannan ta dawo cikin mutane kaga wannan wulakanci ne wulakanci ne kuma har yau da nake muku magana ba wai wannan matsalar ta kare ba har yanzu nan wannan ita ce aƙidar ba yahudi ba ruwan shi da mace in tana jinin al'ada su kuma nasara babu hulɗar da ba sa yi da mata idan suna jinin al'ada sai annabi ya ce a'a ba za a bi yahudu a yi hulɗa da ita ta saduwa ba ba za kuma abu nasara a yi abin nan ba za a bi yahudu a ƙaurace mata gaba ɗaya a watsar da kashinta ba ba za kuma a yi bi nasara a yi hulɗa da ita ta mai ba ta saduwa ba don haka sai a ajiye abin a tsakiya ba a ƙaurace mata ba sannan ko ba a sadu da ita ba yasa hadisin da za mu zo nan gaba mu karanta yanzu a wali kaulihi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa isna kullu shay'in illa nikah ko ku aikata komai da mata illa nikah amma ban da saduwa an nikahu anan ba ana nufin ban da aure ba domin kalmar an nikah tana zuwa da ma'anar menene ma'anar daura aure fankihu ma taba lakum min nisa'i ai tazawwaju kenan ko to wannan ya zo da ma'anar ɗaura aure amma takan zo da ma'anar alwaɗa'u ma'ana saduwa shine kamar yadda ya zo a nan isna u kulla shay'in illa nika ai isna u kulla shay'in bihinna illa aljima ku yi komai da su amma banda menene banda jima'i banda saduwa to sannan kuma har ilau ya tabbata a ruwaya ingantacciya cewa na na Aisha idan tana jinin al'ada takan yi abin da bahaushe yake cewa kunzugu ma'ana ta sanya pat a gabanta ko wani a makamancin haka ta zo ta kwanta a gado ɗaya tare da manzan Allah su yi dukkanin wata mubashara an ce mubashara ana nufin wato rungume-rungume da wasa tsakanin mata da miji ta yadda zai zama ta samu gamsuwa shi ma ya samu gamsuwa amma dai banda menene banda saduwa don haka kuma dalilin da ya sa shari'a ta ba da wannan damar daga cikin hikimar haka shine akwai waɗanda daga cikin matan da mazan Allah ya yi su wato da ƙarfin sha'awa irin ƙarfin sha'awar da ba zai iya haƙurin kwanaki uku ko hudu ko biyar ko shidan da mace za ta yi jini ba tare da ya neme ta ba to in aka ce an hana komai duk komai an dakatar to wani zai tafi zai afka wata ne haka ne ko ba haka ba da haka sai Allah ya bada dama ya ce to duk da cewa an hana saduwa to amma abin da zai kai zuwa ga samun bukata na saduwa to wannan babu laifi da wannan ne malamai suka ce babu laifi idan mace ku yi hakuri wannan karatun fa haka zan fitar da shi ba zan ɓoye komai a cikinsa ba na ga wasu na zazzara min idan yawwa eh da wannan ne wasu malamai suka ce babu laifi idan mace tana jinin al'ada ta ainihin wato mu'amalanci mijinta da taba masa kowanne irin bangare na jikinsa ta yadda zai zamanto ya samu biyan bukata hatta ta fitar da ruwan mani wannan babu laifi akan haka wannan babu laifi akan haka ya halatta mace ta yi wa mijinta wannan ko kuma shi miji yi wa matarsa haka har su samu biyan bukata da zai zama ya ɗauke gurbi na ainihin wato saduwa wannan ya tabbata kuma ya halatta saboda wannan ya fi mutum ya tafi zuwa ga wata matar da Allah bai halatta mishi ba jama'a kun fahimci maganar da kyau ko saboda haka wannan shine a takaici to amma su yan shi'a suka ce a sadu da mace kawai bayan sun ba da damar a sadu da mace tana jinin al'ada sannan kuma suka sake ba da dama ta biyu mummunar dama shine halaccin saduwa da mace ta menene ta duburanta duka wannan dake yan shi a mutanen banza ne sun ba da wannan karkamin musu wataƙila kai ɗan karan kaɗa miya ne a cikin shi'a baka san aƙidarsu ba kai ma dakwanta aka baka ka ɗora a kayi baka san me kake bom ɗin da kake ɗauke da shi a kanka ba haka ne ko ba haka ba to saboda haka ka je kai karatu ka yi bincike ka tabbatar da magana ta ko ka karyata ta amma dai maganar haka take kamar yadda ka ji ta kuma haka suke faɗa kamar yadda manya-manyan malaman suke faɗa karanta tahrirul wasila na ainihin wato kumaini ko kuma al-hukumatul islamiyya na kumaini zaka ji ainihin wato a maganganu dangane da irin wannan matsaloli da kuma ƙari ma akan ire-iren waɗannan ainihin wato matsaloli saboda haka matsala ce sananniya a gurin shi'a akwai littafin da nake da shi wani ɗan shi'a ya rubuta shi a bayan da ya musulunta ya dawo musulunci sunansa a shi'a shahidina ala anfusihim shi'a su da kansu sun shaida kansu su mutanen banza ne ya dinga kawo maganganunsu da badakalarsu da kuma hujjoji da littafansu da sunaye da shafuka yana faɗin abubuwansu kuma ya kawo ire-iren wannan maganganu na cewa shi'a ta halatta mutum ya sadu da mace tana jinin al'ada ko kuma ya sadu da ita ta duburanta Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye hukumu man ata ha'ibar to bari ku ji meye hukuncin mutumin da ya sadu da mace tana cikin jinin me jinin al'ada mu bari ku ji fatawar mu ta ahlus sunna قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم الإمام النووي أتكين شرح مي صحيح مسلم يا فدايك توا ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا da a ce mutum zai ƙudurce aƙidar cewa ya halatta a sadu da mace ta ina ta dubura abin nan tana jinin al'ada mutum ya kudurta cewa ya halatta mutum ya sadu da mace tana jinin al'ada ya ce tsara kafiran da ya zama menene kafiri saboda ka halatta abin da Allah ya ne ya haramta Allah kuma ya ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihuna an gane ya ce to mutum da ya zama kafiri murtaddan da ya yi ridda duk mutumin da ya ce ya halatta a sadu da mace tana jinin al'ada ya halatta ya halatta ya faɗa haka ya zama kafiri ya yi ridda saboda ya halatta abin da Allah ya haramta ina fata kun fahimta walau fa'alahu insanun to amma da a ce dan adam zai aikata a ghaira mu'taqidin hillahu ko amma ba tare da ya kudurta halacci ba mutum ya aikata ba tare da ya yarda a zuciyarsa cewa ya mai ba ya halatta ba to fa in a kana nasiyar in mantawa ya yi tunda in dai ba halattawa ya ba sai dai ya zama sai mantawa ya yi ko ya manta da cewa bai halatta ba sai ya sadu da ita au jahilan bi wujudil haidi ko kuma a'a ya ma jahilci cewa matar tana jinin al'ada ma'ana bai sani ba ita kuma bata gaya mishi ba na fata kun fahimci magana bai sani ba ita kuma bata mai ba bata gaya masa ba au jahilan bi taharimihi ko kuma a'a ya sani amma shi a tsantsar dandakalar matukulacin jahilcinsa ba a saduwa da ita ba au mukurahan ko kuma aka tilasta shi to tambaya a nan kafin mu je gaba zai yiwu a tilasta namiji ya sadu da mace zai yiwu ko matarsa ta aure na tabbita amma zan so na ga idanka kuwa lokacin da aka ritsa ka in dai har kuka ce zai yiwu to zan so na ga idan wanda aka ritsa billahi lazi wasu malamai suka ce zai yiwu zai yiwu a tilasta mutum ya sadu da mace domin shi tilasti yana zuwa da wasu ma'anoni ba tilasti dole sai an ɗauki sanda ko bulala an ce ko ka yi ko in rufe ka da duka ba akwai abin da zai iya faruwa ya zamanto masa dole na fata kun fahimta yanzu misali ya ɗauko salarin shi ringidi-ringidi yana farin cikin zai je ɗan abubuwa sai zo ya ajiye kawai sai ta lallaba sai ta ɗauke ta ce wallahi ko a yi kaza ko kuma kuɗin nan sun tafi kenan ba zan baka su ba kaga baka san inda suke ba yanzu kaga dole ka lallaba ka tabbatar kudin ka sun me sun dawo kaga wannan ba sanda da bulala aka daga ma ba amma ƙarshenta dole sai hakan ta faru kafin ka samu nutsuwa haka ne ko ba haka ba madalla to irin wannan zai iya faruwa wasu malamai suka ce zai iya faruwa amma wasu malamai suka ce gaskiya ba zai yiwu ba domin ita saduwa musamman daga gurin ɗa namiji tana da alaƙa da sha'awarsa idan ta tashi to in ba shi ma zuciyarsa tana so ba ina fata kun fahimta ta babu yadda za a yi sha'awarsa ta tashi har ya biya wa mace bukata don haka kawai sai dai ya biya bukata a babin shi ma yana so amma ba a babin mai ba tilas tilas ba saboda ai misali sha'awa ba ta tashi ta hanyar tilastawa balma idan mutum yana wani hali irin wannan sha'awar ma ba ta zuwa jama'a kun fahimci magana to muƙaddara dai ta faru tunda malaman fiƙihu suka kawo to kenan zai iya yiwuwa ko dan in ba su kawo ba ko in ba zai yiwu ba ai ba za su rubuta ba to shine suka ce au mukrahan ya zamanto an tilasta shi ya sadu da ita to anan idan waɗannan abubuwa suka faru ko bai san tana jinin al'ada ba ko ya sani bai san haramci ba ko ya manta ko an tilasta shi fala ithma alaihi babu mai a kansa laifi a kansa laifi a kansa babu laifi a kansa wala kafara kuma idan ya sadu da ita a irin waɗannan halaye ba zai yi mai ba ba zai yi kafara ba wa in wati'aha amma suka ce in ya sadu da ita amidan da gangan da ganganci aliman bil haidi kuma ya san tana cikin jinin menene al'ada wata harin kuma ya san cewa menene haramun ne muhtaran kuma da sansa da yardarsa ba wai tilasta shi aka yi ba faƙadir ta kaba ma'asiyatan kabira to ya aikata babban zunubi ya aikata kaba'ira an gane maganar da ke ku ya aikata menene kaba'ira da wannan ne muka ba da shawara kullum muka zo karatun mata nakan ba su shawara saboda akwai wata kwaba da take faruwa jama'a kuma kuma ya kamata dan a cikin mu nan akwai iyaye wanda ƴaƴansu sun kai aurarwa wato yana daga cikin kwabar da ake yi sai a zo a ɗaura wa mace aure a cikin kwanakinta na jinin al'ada kwanakinta na jinin al'ada yau ta fara jini yau juma'a yau kuma aka ɗaura mata aure don haka an kai ta gidan miji asabar ko a juma'ar washe gari miji ya shiga ɗakinta idan ya nemi ya kusance ta ta ce masa ai tana cikin jini to duk abin da ya faru a wannan daren kai ubanta da ke uwarta wallahi sai kun ɗauki kaso daga cikin kasan zunubin da ya faru saboda jama'a kurar ƙarfe ne mayan ƙarfe ne da ƙarfe ko ba haka ba ne da suna nesa yanzu he suka zo suka haɗu ka san haka za haga mayan karfen yana haka na fata abinda sharaf an gamu da juna to amma sai kuka zo maimakon ku tsaya wallahi bari in faɗa muku magana ce wanda ka in ka ganci ta haka gaskiya abin dariya ne amma wallahi wallahi yana daga cikin abin da yake haddasar da bala'i da sabon Allah na sha faɗa mata a gurin karatu idan za a ɗaura mace aure ke uwarta ke zauna da ke e ban san wannan kwanaki ke zini ba eh mama kaza kuma yanzu wannan tanki take kin ci gidan yi mana jawabi da Allah ba haka sayyidina Umar ya faru da shi ba sayyidina Umar ya zagaya yana zawo a cikin gari sai ya ji wata mata tana rera baituka na batsa na shegantaka ta ce tatawala hadha al-lailu waswadda janibuhu ko jawanibuhu wa tala alayya Allah khalila ulaibuhu ta ce fa wallahi laula khashyatullahi wahdahu la hurrika min hadha sariri jawanibuhu ta ce daren nan yayi tsayi jama'a ga duhu yayi duhu ga sanyi ta ce abin ya mun yawa ga dare ga duhu ga sanyi ga kuma babu abokin wasa ta ce na rantse da Allah ba dan ina tsoron Allah da ya halicce ni ba da na je na gayyato wanda zai zo ya motsa min gadona ya girgiza min gadona umar yana jin wannan ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim umar ya koma gida da gudu ya kira hafsa ya ce gida kaza da kaza da kaza gidan waye ta ce ai gidan ɗaya daga cikin sojojinka ne wa na kaza ya ce yana ina ta ce ba kai ka tura su gurin yaƙi bai watan shida bai dawo ba idan ga inna lillahi wa inna ilaihi raji inna lillahi wa inna ilaihi raji sai ce hafsa ta ce na'am ya ce wannan adadin kwanaki mace take iya zama ba tare da namiji ya kusance ta ba kuma ta zauna lafiya ba tare da matsala ba ta ce kuma babu wannan wani irin tambaya ta ce ke da Allah ki mana bayani muna so mu fitar da wata hukunci ne yanzu yanzu ta ce to gaskiya kada ya wuce wata hudu in yayi yawa na fata an fahimta aka lissafa sai aka ga wannan mijinta ya kai kusan wata shida bai dawo ba sai umar ya rubuta wasiƙa zuwa ga kwamandan da ya aika tare da wannan sojan ya ce a kai wa kwamanda maza maza ya ce wane ya dawo gida iyalansa suna bukatar shi nan da nan ya dawo sannan umar ya rubuta a kalifancinsa cewa daga yanzu kar a sake tura wani mutum ya tafi zuwa wani abu ya je ya share wata ɗai ɗai ɗai ɗai har sama da guda hudu bai dawo ya ga iyalansa ba aka sa wannan ya zama doka amma yanzu ku duba ku ga sai mutum ya ajiye matarsa ya tafi ya kusa shekara bai dawo ba ko sama da haka wanda wannan akwai cutarwa a ciki ina fata kuna fahimtar magana so da wannan ne muke gaya wa iyaye sai kaga an zo an zauna an saka auren yarinya sai ku zauna da ita ke kwana nawa yake jinin al'ada kwana biyar ɗin farkon wata ko kwana biyar ɗin tsakiyar wata daga ranar sha biyar ga wata nake farawa zuwa ranar ashirin ko ashirin da ɗaya ya ƙare ko kuma kwana biyar ɗin ƙarhe daga ran ashirin da biyar nake farawa zuwa ranar ɗaya ga wata sabu yake ɗaukewa in kun tahi sa date wacce kuka san jinin ta yana farawa ne a kwana biyar ɗin ƙarshen wata sai ku saka mata date ɗin aurenta a farkon wata haka ne ko ba haka ba aƙalla za ta samu kusan kwana ashirin a gidan mijinta ba tare da jini yana fita a jikinta ba to amma yarinya yau ta fara jini kun saka mata rana ma'ana kun saka aurenta yau din nan jinin ta ya fara yau aka daura mata aure da haka tana zuwa mijin ya nemi kusanta ta ita ce a'a ita tana jini an samu wani ai wani mai shegantaka shi ma an kai masa mata irin haka ya zo ya abin nan ita ce masa ai ba na sallah ya ce ai arniya na aura ne ba sani ta ce a ba fa haka nake nufi ba fa kaza kaza ya ce ah to yake mun bayani kin ce ba kya sallah tana nufin tana jini to kasan ba sa son faɗa sai su wai ita ba ta sallah ya ce ni arniya na auro dama a ban sani ba to kaga wannan matsala ce hana an kai ce wai ba gobiri ne wannan duk yadda aka to wannan shine ne ko kuma a saka aure gab da azumin ramadana ana shaura sati ɗaya a shiga ramadan sai a ɗora wa yarinya aure da haka sai miji ya kasa haƙuri sun yi sati ɗaya kwana uku da mata zo tana jini da ƙyar aka ƙarasa ya wuce kwana biyu an abin nan ranar na hudu ko na biyar an tahi da azumi don haka da rana sai ya dawo ƙarshen ta in ba Allah ne kiyaye ba sai a samu matsala haka ne ko ba haka ba to duk wannan yana daga cikin gidadancin wasu daga cikin iyaye wanda ba sa tsayawa suna lura da al'amura kai in ba za ka zauna da ita ka tambaye ta jininta ba sa ma mata da tambaye ta tura ta gidan babbar addarsu ka buga a dargawanta za ta zo amma da Allah abin da nake so ki bincika min yau ne take jini kawai ki buga waya ki sanar da ni za mu sa mata dad ne ba ma so a samu matsala saboda wallahi barin faɗa muku shari'a fa ba za ta yadda wai da cewa wai uzuri kaza kaza ai to malam bamu sani mm wallahi tallahi Allah kama ku zai ba ruwan Allah kun ba da gudunmawa don barna ta faru haka kuma kuna da kamisho saboda haka irin wannan yana da kyau dama irin waɗannan maganganun sai ba ma mu ma ta malam Abubakar Mamur Gumin ne ba ma jawabi sai karatu ya biyo baya ko ba haka bane idan karatu ya zo sai a tsaya a fitar da maganganu a bayani yadda ya kamata amma bai kamata ana barin irin waɗannan matsaloli suna faruwa ba wallahu ta'ala a'lamu Allah ya shirye da mu to shine yake cewa wa in wati'aha amidan aliman bil haid wa tahrim muhtaran faqad takaba ma'asiyatan kabira wanda duk ya afka matar shi yana sanar da yana jinin al'ada ba wai kuma bai san haramun bane ba da gangan da ganganci to wannan ya aikata mummunan sabo amma fa idan bai hada bai sa a zuciyarsa cewa ya halatta in ya sa a zuciyarsa ya halatta to ya zama kafiri amma idan ya yarda haramun ne kawai dai yanayi ne ya afkar da shi da wannan to shikenan wannan ya aikata babban zunubi nassa shafi'i ala annaha kabira imamu shafi'i ya ce wannan zunubin na saduwa da mace tana jinin al'ada babban sabo ne wata jibu alaihi taubatu kuma dole mutum ya zo ya ta tuba yana istighfari wa fi wujubil kafarati qawlani an samu maganganu guda biyu dangane da wajabtun menene kafara qultu ma'ana wasun ce akwai kafara wasun ce babu qultu malam abdul azim al badawi Allah ya masa rahama yace ni kuma sai nace wal qawlur rajihu ka gani ko rajahashiyar magana ma'ana rinjayayyar magana wujubul kafara shine akwai wata tun menene kafara idan mutum ya sadu da matarsa tana jinin al'ada yana sane ba wai mantawa ko kuma ainihin wato yana da wani uzuri ba yace li hadisi ibn abbas radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallama saboda hadisi ya tabbata daga abdullahi dan abbas daga manzon Allah filladhi ya'ti imra'atahu wa hiya ha'idun qala annabi ya faɗa dangane da mutumin da ya je wa matarsa alhalin tana jinin al'ada annabi ya ce ya tasaddaqu bi dinarin aw nisfi dinarin zai yi sadaka da dinari guda ko kuma rabin dinari dinari guda ko rabin dinari to madalla nawa ne nisfu dinar na wannan shekara rubu'u dinar sorry rubu'u dinar duba mana a can akwai anan sadakin mace anan an sa sadaki ba saka ba to dubu ashirin da hudu ko shine rubu dinar jazakumullahu khairan baba baba yace dubu ashirin da hudu shine dinar na wannan abu nan to shikenan kai dubu ashirin da hudu sau hudu nawa dubu dari ba nawa ba hudu ko dubu dari ba hudu 96,000 ba madalla to abinda wannan hadisin ke faɗa shi ne idan mutum ya afkawa matarsa tana jinin al'ada yana sane ba mantawa ya ba ba tilasta shi aka yi ba ba wai bai ya jahilci haramcin haka ba to idan ya gama tsaf haka ne ya shiga yi wanka ya fito to sai ya tafi atm sai ya je ya ciro naira dubu casa'in da hudu da shida sorry da shida sai je ya raba miskinai sadaka gobe ma sai ya kara na fata an fahimci magana shine abinda annabi ya faɗa kuma hadisin zamu zo mu ji hadisi ne ingantacce duk mutumin da haka ta same shi abinda zai yi kenan to amma a hadisin sai ce au nisfu dina ko kuma nisfi dina rabin dinari to kaga rabin dinari ke ka kasarsa dubu casa'in da shidan nan biyu ya zama dubu nawa dubu arba'in da da takwas to amma ya za a yi aiki da wannan hadisin a kan dubu casa'in da shida ko dubu arba'in da takwas to shine magana gaba za ta fito da abin fili sai ce wa takhyiru fil hadisi raji'un ila tafriqi baina awwal dami wa akhiri zabi dangane da kabiya dubu casa'in da shida ko dubu arba'in da nawa da takwas yana da alaƙa da lokacin da saduwar ta faru tsakaninka da matar shin a farkon jini ne ko kuma a ƙarshe ma'ana matarka tana jini kwana shida a wata shin ranar farko ne da jinin ya zo mata kuka sadu ko kuma ana shaura kwana ɗaya ko biyu jinin ya ƙare kuka sadu kun gane magana to a nan ne inda za a raba in a farkon jini ne to kaga wannan gangancinka ya kai ganganci don haka sai ka biya ne full 96 amma in a ƙarshe ne suka ce ana uzurin ko ka ɗan manta ne ko ka ruɗe kana tunanin kwanakin sun ƙare ko ba su ƙare ba don haka an ma uzuri to a nan ma ka biya rabi an gane maganar da kyau ko na wa alaikum assalam eh na eh karka damu wannan za mu dawo kansa wannan shine wanda jini ke mata wasa yana magana akan matar da jinin al'ada take mata wasa ya ɗauke ya dawo ya ɗauke ya dawo wanda malaman fiƙi suka ce lafakat ayyamu ta tattara menene kwanakinsa za mu zo kan wannan matsala na in ya zo na ƙarshen eh jinkiri zai kafin ya ƙare eh misali tana tunanin ta gama da safe eh sai dare Mm.
sai ta gan shi ko shi ke zama las Mm, karka damu duk za mu zo kan wannan eh karka damu an gane maganar da kyau ko so a ƙarƙashin wannan shine suka ce idan jinin ya kasance ga hinan inda magana take sai ya ce wa takhiru fil hadisi raji'un ila tafriqi baina awwal ad-dami wa akhirih yace limaru ya an ibn abbas mawqufan saboda abinda aka rawaito daga abdullahi dan abbas amma mawquf yace in asabaha fi fawri dami idan har ya sadu da ita ne a farko farkon jininta an gane maganar da kyau ko ta saddaka bi dinarin to zai bada dinari full shine dubu casa'in da hudu da ta da shidanta wa in kana fi akhirihi in kuma a ƙarshen menene jinin ne yace fa nisfu dinarin shi kuma nan zai bada rabin menene rabin dinari shine dubu arba'in da takwas ɗin can da muka ambata ina fata kuna fahimta wannan magana karanta ta sahihun ne ingantacciya ne mawquf a karanta sunani sahihu sunani tirmidhi ko za ka samu wannan hadisin a ciki da kuma sunani abi dawud abuwan sunani sahihu sunani abi dawud an gane magana da kyau ko ala ayyi halin baya halatta mutum ya sadu da matarsa tana jinin al'ada to amma idan har haka ta faru bisa ga wani kuskure da ya faru to wannan shine a kafararsa shine yayi sadakar dinari guda ko kuma nisfu dinar wannan magana tabbatacciya ce ingantatta al-imamu ali ibn hazm az-zahiri a cikin al-muhalla Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya kawo ta kuma ya tabbatar da ita jama'a ku ji tsoron Allah wallahi tallahi mata sukan kawo mana karar wasu mazaje da suke neman matansu a cikin jini mu da muke harkokin ta'alim da karantar da mata muna jin fatawoyi da wata ma sai ta saka ciwon kai na to ka gani wannan da mala abdullahi kake malam ya ce in dai mace ɗaya ne ba gara ka je ka auro wata da dubu casa'in ɗin ba musamman ka tafi zamfara ai za ka samu ƙari ko ba haka ba Yi, dubu casa'in yanzu wallahi in dai ka samu gidan dattawa ya ishe ka kai aure wallahi ya ishe shi ne gaskiyar magana in ma dai bai isa ba ƙarin kaɗan za a samu ko in aka ƙara kwatankwacin wannan zai maka aure da izinin Allah to kaga maimakon ka je ka bada wannan sai ka karo wata in waccan tana cikin matsala dan daga cikin hikimar kara iyali dama akwai irin wannan wancan tana cikin matsala sai ka tafi gurin ɗayar shikenan kawai ita ma idan waccan tana cikin damuwa su yarje maka abin yarjejeniya ne a zauna a yi ka'ida wancan eto mu sa ka'ida in ba ki da lafiya kuma ni ina da buƙatar mace to zan tafi gurin yar uwarki in ita ma ba ta da lafiya ina da buƙatar mace ke lafiyar ki kalau zan zo gurin ki kun yadda eh mun yadda shikenan kawai kuma duk abin fa wallahi tattauna ta cikin sauki kawai ka zama adali a gidanka ya zama su su gane cewa kai din nan ba zalunta su zaka yi ba to in ka samu wannan to da izinin Allah za a samu fahimta amma idan suna fahimtar ka mugu ne kai ko azzalimi kana zuwa da wata magana su ce a'a mun gane ka zaluncin mu kake so kai saboda dama asali baka gina gidanka akan adalci ba jama'a kun fahimci magana da kyau ko to saboda haka wannan yana daga cikin hikimar ƙara iyali saboda ire-iren waɗannan matsaloli idan sun taso ya zamanto kana da alternative domin shi musulunci bai ɗaure mu yadda za mu shiga cikin kunci da damuwa ba don haka wannan shi don haka mutane su ji tsoron Allah su kiyaye dangane da wannan jama'a za mu tsaya akan wannan gaba na so mu je har karshen babin sati mai zuwa mai higa kitabun sala amma akwai maganganu da nake so zan yi don haka za mu ɗan dakata a karatunmu a nan Ah, sai mu cikata da sauran 'yan maganganunmu sannan sai mu tashi amma dai waɗannan maganganu zan yi su ne jos kamar ah, flashin hakan nan kafin mu zo mai asalin maganganun da zani mu ci gaba